jiya mun tsaya ne akan aya ta a aya ta sha ɗaya ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى إلا إبليس لم يكن من الساجدين ta yadda Allah maɗaukin sarki ya umarci mala'iku da su sujjada suka isa yadda su sujjada din sai suka sujjada sai Iblis ya ƙi yadda ya ce illa Iblisa lam yakun min sajidin bai kasance cikin wanda suka yi wato sujjada ba to shine wa Allah zai tambaya menene dalilin da yasa me ya hana Iblis yin sujjada din wani abin na ko mu tsaya kun gama ne kwa na'am kamar na ji abin baya yi na'am to bismillah malam
أعوذ بالله من الشيطان kabari sai sun gama kiliyar dan sautin sai ka kunna kabari in sun gama بسم الله الرحمن الرحيم
irfa sautin قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه قال بلى قمة.
خلقتني من نار وخلقته من طين
Allah madaukin sarki yake cewa qala ma mana'aka Allah tasjuda iz amartuk mai ya hana ka kai sujada yayin da na umarce ka Allah ne ke gaya wa iblis shedan ma mana'aka Allah tasjuda iz amartuk me ya hana ka kai sujada kai sujada yayin da na umarce ka ka shiga kai sujada din sai iblis ya bada amsa cewa خلقتني قال أنا خير منه دني نافي النبى آدم الهيري سبودني خلقتني من نار وخلقته من طين ni ka halicce ni daga wuta shi kuma ka halicce shi daga taɓo sai ya nuna kamar wuta wannaru khairun wa anwaru min at-tin sai ya nuna kamar cewa wuta ta fi alkhairi kuma ta fi taɓo ma haske wannan shine dalilin da yasa shedan yayi girman kai yayi dagawa ya saba wa umarnin Allah tabaraka ta'ala dangane da wannan umarni da Allah ya bashi Allah ya ce yi sujada bai ba wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in min salsalin masnun fa idha min hama'in masnun فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين yace mala'iku su sujada suka yadda suka yi iblis yace shi ba zai ba dan shi dan girman kai ne Allah ya ce me yasa ba kai ba yace yau aini na fa adam adam da ka halicce shi da taba da tabo ni ko da ka halicce ni da wuta wuta ko ita take cinye ƙasa yanzu kana bankawa wuta ƙasa sai ta cinye wuta ta cinye ta mana yayi kiyasin da cewa ai wuta ita ce sama da ƙasa dan saboda Allah ya halici aljanna da wuta dan adam kuma da ƙasa wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum wa khalaqa al janna min marijin min nar kamar yadda Allah ya bada labari Abdullahi dan Abbas ke cewa mutum na farko da da halitta ta farko da ta fara yin kiyasi ita ce iblis shedan ya yi kiyasi kuma bai tace a kiyasin nasa ba kamar yadda ibn kasir ya kawo a cikin tafsirinsa abinda ake nufi da kiyasi shine ka gwada ka gwara wannan da wannan sai ka ce ka fifita wani akan wani kamar yadda shi nan ya yi ya yi kiyasin addini da wani abu na ra'ayinsa masu bautar rana ma aka ce ba su yi wa rana bauta ba sai da kiyasi muhammad bin jarir allah masa rama yake cewa zannal khabisu annan nara khairu min at-tin miskini mabarnaci shaidan shi a zatansa yana ga wuta ta fi tabo walam ya'lam anna al-fadla liman ja'ala Allah lahu al-fadla amma bai san ba cewa falala tana tabbata ne ga wanda Allah ya bashi falala din ba wai matsalar wuta ta fi taɓo ba ne a'a wane ne Allah ya ce yana da falala kuma wane ne Allah ya fifita shi akan wani wa qad faddala Allahu tina ala nari hakika Allah ya fifita taɓo akan wuta ta hanyoyi da dama yanzu ita wuta duk abin da ya shafi zafi duk abu mara daɗi to ɓangaren wuta ne ita kuma ƙasa a cikinta ake samun natsuwa ake samun haƙuri ake samun juriya kamar yadda malamai suka faɗa shi sa aka ce duk wanda yake da sifa ta wuta za ga yana da son al'irtifa neman girman kai saboda kullum idan ka hura wuta za ga so take ta rinka yin sama haka ne wuta idan ka hura ta tana ci din tana yin tsiri to shi yasa duk wanda yake da ɗabi'a irin da yan wuta to za ga shi ma ya yuhibbul irtifa yana so ya ga shi yake sama da kowa sannan kuma dukkan alkhairi akan ƙasa yake duk abin gudu kuma yana cikin wuta wannan shine ya jawo shedan ya zama shaki ya zamanto mai girman kai kuma mai ci gaba da zama akan girman kai din saboda wutar da aka halice shi da ita ita ce ta yi masa tasiri amma annabi adam alaihi salatu wassalam Allah ya halice shi ne da turbaya sai ya zamanto akan turbayan na ake samun tsirrai akan turbayan na ake samun ruwa akan turbayan na ake samun abinci sai alkhairi ya tabbata akan ƙasa sama da alkhairin da yake cikin wuta da haka dai nan ba haka bane kamar yadda shaidan ya faɗa cewa wuta ta fi ƙasa a'a ƙasa ita ta fi wuta wannan kiyasi na shedan bai ci ba bai dace ba to jama'a kun ji asalin girman kai kenan farkon girman kai na duniya ya faro ne daga shedan shi aka ce yayi wa aka ce aka ce yayi wa annabi adam baban mu sujjada wannan sujjada din umarni ne Allah madaukin sarki ya bayar a yi amma shedan saboda bushewa da kekashewa da taurin kai da nuna isa sai ya ƙiye wannan sujada din kuma sai ya zamanto cikin yan wuta wa kana min al-kafirin kamar yadda Allah ya ba da labari a cikin suratul baqara to bayan shi dan an ce yayi sujadar yayi taurin kai ya ƙi yayi Allah da kansa ya tambaye shi me yasa ba za ka yi ba yace ga uzurina ya ƙi yayi to shine sai Allah ya ce me kuma قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين نعم
قال أنظرني إلى يوم يبعثون نعم قال إنك من المنظرين
shikenan Allah madaukin sarki sai yake cewa qala fahbit minha to ka fita daga aljanna wannan zamiri din yana komawa kan aljanna ne wasu ka ce a fahbit minha ka fita daga sama ka dawo kar sai aka ce ka zama da shedan din a gidan aljanna yake shedan da kake ji shedan a gidan aljanna yake amma me yasa aka kore shi daga gidan aljanna saboda an ce yayi wa babanmu Adamu alaihi salatu wassalam sujjada yayi taurin kai yace ba zai yi ba Allah ce to fita fita daga aljanna ka sauko ƙasa aka ce ya sauko sai ya zo ya kafa gadansa na mulki akan teku ce dan ba akan teku ya kafa gadan mulkinsa sai ya rinka tura yan uwansa da mabiyansa yana aika su ce ku je ku yi barna duk wanda ya je yi barna ba wanda yake birge shi irin wanda ya raba mutum da matarsa wanda ya ce ya yi aiki ya yi aiki sai shi ɗin shi ba kai komai ba wanda ya aiki shine wanda ya raba wani da matarsa aka ce zauna a wannan kogi kamar yadda malamai suke faɗa baya iya shigowa cikin ƙasa sai dai yana cikin tsoro kamar ɓarawo yadda ka san ɓarawo in ya je sata yana lallabawa ya samu yi abin da zai ya gudu haka shi ma ya kasance yana yi Allah ce fama ya kunu laka an ta takabbara fiha ba ka da ainihin damar da za ka yi wani takabburi da girman kai a cikin ƙasa a cikin aljanna kai ai fala yanbaghi an yaskuna fil jannati wala samaa mutakabbirun mukhalifun li amri Allah ai girman kan nan da yayi to shine malamai suke cewa girman kai ba masu girman kai ba gidan ba ba ba, ba yanda za su zauna a gidan aljanna lalle masu girman kai yan wuta ne Allah kiyaye mu da haka Allah ya koro shedan daga gidan aljanna yace ya fita ya dawo ƙasa kuma shine aka dawo da shi ƙasa ya zo ya zama mana alaƙaƙa ya zama mana matsala ya yi ta halakar da mutane to shine yayin da Allah ya masa wannan ya koro shi ya sauko ƙasa sai ke cewa qala anzirni ila yawmi yub'asun ya ubangiji ka saurara mun ai akhirni wa amhilni fala tumitni ya Allah ka sauƙaƙa mun ya Allah ka jinkirta mun ka saurara mun kar ka dauki raina ila yawmi yub'asun ka banni na dade a duniya har zuwa tashin alkiyama har zuwa lokacin da za a tashi mutane yub'asuna min quburihim daga kaburukansu kuma wannan shine ainihin wato bushi na ƙarshe inda qiyamis sa'a wannan shi shedan abin da ya nema ma ya nemi ma kar ya mutu kawai dan cewa ya kamata a bashi a bashi ya ta shan duniya yana halakar da mutane har zuwa ranar da Allah zai busa kafo ya tashi mutane a yi musu hisabi shi yana nan baya so ya dandane zafin mutuwa ma'ana kuma a bashi ya daɗe ya ta halakar da al'umma kala innaka minal munzarin Allah ya ce to shi kenan je ka an jinkirta maka ɗin da haka alkawari ne na Allah da yi wa shaidan cewa ba zai mutu ba har Allah ya gama da duniya in ka ga shaidan ya mutu to duniya ta kare wannan shine yasa shedan ya zama tsoho tun zamanin annabi adam da shi ake ta fafatawa da duk annabawa gaba ɗaya da shi ake fafatawa har aka zo zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa na ƙarshe aka yi ta gogawa da shi bai mutu ba kuma bai zai mutum ba har Allah ta shi kiyama tsohon banza kenan bala'i da masifa ta kare in an ce maka shedan to shine shi yasa aka ce kullun ka nemi tsari Allah ya tsari ka da shedan duk wanda ya halaka fa malan shedan ya halakar da shi duk wanda ya halaka ya halaka ne ta hanyar shedan damun babu wata hanyar halaka in ba ta hanyar shedan ba to damun tun daga farko sun fara fafatawa da babanmu annabi adam alayhi salatu wassalam shi ma bai kyale shi ba kuma shine ma sababin fito da annabi adam din ma daga gidan aljanna dan da da ba dan ya fito da shi daga aljanna ba da duk gaba ɗaya dan adam yana gidan aljanna ne to amma shi ya je yayi kulle kullen da yayi sai da aka sauko da adam daga aljanna kamar yadda yau zamu karanta isar insha Allah to tunda yanzu shi ya fito bari mu ga me zai faru kuma sai mu yace mana
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال فبما أغويتني wasu malaman suka ce wannan tambaya ne ya Allah dan me yasa ka tabar da ni me yasa ka tabar da ni ya Allah to tunda haka ne ni kuma la aqudanna lahum li'ajili annaka aghwaytani la ahqidanna lahum ni ko wallahi sai nayi gaba da kiyayya dan adam gaba daya zan zauna sai na toshe musu hanya ta shirya la aqudanna lahum siratakal mustaqim la ajlisanna li bani adama ala tara ala tariqikal kawim ni sai na zauna na hana dan adam bin hanya ta kwarai وهو الإسلام شيني مسلمش ويا يزوجيا wai saboda abin da Allah ya masa ya ce fito kaga shi ya fara yin laifi sai Allah ya ce sauka daga gidan aljanna ka fita da ya fita sai ce to ya Allah ina neman alfarma kakka kashe ni har duniya ta tashi Allah ya ce je ka an yadda ya je zauna mana ba sai ya rashin mutunci ba sai kuma ya sake ta ya ubangiji to don me ka tabar da ni to ni kuma tunda ka tabar da ni ni kuma na yi alkawari sai na halakar da bayanka ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم wa an shama'ilihim fala tajidu aktsarahum shakirin ko ba mu zo mu- ko za mu zo kanta ko ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم na'am ولا تجد أكثرهم شاكرين wasu malaman suka ce fa bi igwa'ika i- iyaya ya Allah saboda ka batar da ni ka tabar da ni ni kuma me batar da shi tabar da shi wa an kore shi daga gidan aljanna ni kuma na yi alkawari sai na tsaya a hanyar ka ta kwarai sai na toshe ta shi yasa malam duk aikin alkhairi sai shedan ya zo ya sa matsala a ciki duk inda za a yi aiki mai kyau to wallahi sai shedan ya bada mushkila a kai ni sai na tabar da su Allah bai ce masa komai ba yace sun mala'ati yannahum min bayni aidihim kuma zan zo musu ta gaban su in sa musu shakka akan addinin su wa min khalfihim zan juyo musu ta bayan su fa uraghibahum fi dunyahum in sa musu kwaɗayin duniya wa an aimanihim zan zo musu ta bangaren daman su in ta cakuɗa musu lamarin addinin su su rikice wa an shama'ilihim zan zo musu ta ɓangaren hagunsu in sa musu sha'awar saɓanka fala ta jido aksarahum shakirin daga ƙarshe za ka samu mafi yawa daga cikin bayin naka ba ba za su gode maka ba fala ta jido aksarahum shakirin za ka samu da yawa yawa cikin bayinka ba za ma su yi imani da kai ba ya aka shi ɗin ya san wannan sai aka ce zato ne yayi kuma ya dace da zaton shi yasa ya Allah ce wala qad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'u illa fariqan min almu'minin hakika zaton da iblis yayi akan mutane ya tabbata sai dai kadan daga cikin muminai وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ kadan ne daga cikin mumine kurum suka kauce suka fi karfin shedan amma sauran gaba daya shedan yayi nasara akan su to sai me ya faru kuma
قال اخرج منها مذءوما مدحورا na'am لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين
jama'a kuna kuna kuna fahimta abin da shedan yana alƙawari ko to shi yasa duk wanda zaka ga ya fandare ya bar hanya to ya kulla alaka ne da shedan ya zama abokin shedan kuma ya yi wa shedan biyayya da ladabi shine Allah sai yake cewa qala khruj minha madhuman madhura Allah ya ce wa iblis ukhruj minha fita ka fita madhuman madhuran kalmar mazuman wato ana nufin abin zargi madhuran abin ainihin wato nesantarwa kalmar madhur tana nufin almubad almatrud wanda aka nisantar da shi da alkhairi kuma aka ainihin wato kore shi kalmar mazuman daga wato azzaimu ne azzaimu a larabci ana nufin al'aibu mu'iban kenan abin aibantawa abin ki azzaimu da azzamu ana nufin ashaddul aib mafi tsananin aibu kamar yadda larabawa suke cewa za'amahu yaz'amuhu za'aman fa huwa maz'umun ko kuma ka ce zamahu yazimuhu zaman fa huwa mazim kamar sara yasiru sairan wannan mathur kuma suna cewa da harahu yadharuhu dahra abinda ake nufi abadahu wa taradahu an kore shi tafi ka fita abin aibantawa kuma abin kora daga rahamar ubangiji mamkutan abin ainihin yi wa fushi Allah ya yi fushi da kai kuma la'ananne ne kai tsinanne shine la'inan Allah ce laman tabi'aka minhum duk wanda ya bi ka daga cikin su su bani adama da kai da su la'amla anna jahannama Allah ya ce na yi alkawari wallahi sai na cika wutar jahannama wannan lam din lamul qasami ce la'amla anna wallahi sai na cika jahannama wutar jahannama minkum da kai da dan adam din da ya bi ka ajma'ina duk duka gaba daya minka wa min zuriyatika wa min kufari zuriyati bani adam ajma'in kaje ka tafi Allah yana kira shaidan yana kira kenan wanda ya bi kiran Allah aljanna wanda ya bi kiran shaidan kuma wuta direct entry ba wani bata lokaci wannan magana in kun lura akwai nau'i na fushin ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma idan kun lura wannan kissa tana nuna mana haƙurin Allah shaidan din nan fa a lokacin Allah zai iya murkushe shi take take kuma ka duba rahamar ubangiji duba shedancin shedan fa to aka ce shi asalinsa shedan din ma da a aljanna yake yayi laifi me laifin cewa aka yi yayi wa annabi adamu sujada ya ce bi zai yi ba Allah ya ce sakamakon ka to fito daga wannan ni'imar da ke cika dawo duniya aka ce da aka ce dawo duniyan ma fa aka ce kai ne shugaban yan duniya gaba daya da ba dan fandarewa da taurarewa da ba da shine zai zama jagora a duniya ma amma ina ya zo da shi da yan uwansa aljanu suka yi ta zama abin da suka yi sai suka yi ta faɗa suka yi ta zubar da jini kamar yadda malamai suka faɗa suka yi ta zubar da jini suka yi ta zubar da jini a duniya sai Allah ya fushi ya kore su a duniyar ma ka duba fa ban sani ko kuna fahimta kenan iblis shine shine uban su gaba daya ya kore su yace ku koma cikin duwar watsu ku koma cikin itatuwa ku koma cikin tekuna da koguna da kwazazzabai ku bar mana filin duniya shi kuma annabi adam alaihi salatu wassalam ya ta hayyafa Allah ya kawo dan adam a bisa wannan a kissa din kenan dan adam sai zamanto shine zai rayu a bayan duniya amma duk da haka shi dan bai kyale shi ba ya kuma halakar da shi sai wanda Allah ya kubutar a cikin mutane inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawina Allah ya ce bayina na kwarai baka da iko da mulki a kansu muminai kenan baka da dama a kansu sai dai wanda suka bi ka cikin mutane halakakku babbu Allah ya ce to shikenan ka fita ka tafi da kai da wanda ya bi ka din shedan ya ce to ai mai alfarma da Allah a bashi kada ya mutu Allah ya ce an barka kuma daga baya ya zo yake cewa to ni kuma tun da aka yi maka ni ma sai na halakar da mutane Allah ya ce to sai ka je da kai din da wanda suka bi ka cikin mutane ni kuma sai na cika ku da wutar jahannama na kone ku kurmus da Allah mala akwai wata hujja da ta wuce wannan Allah ba ya mana bayani da duk duk alƙalamin duk zaren gaba ɗaya an riga an warware mana shi kuma yanzu wani ya zo kurin sun koya zo yana bin shaidan a ce a ce a ce kuma yana da wani dalili to Allah kiyaye mu to sai Allah ya dawo da mu kuma kissar annaba adam alaihi salatu wassalam sai Allah ya ce me ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين hadisi ya tabbata kamar yadda imamun nasa'i ya ruwaito daga salim ibn abil ja'ad daga sabra ibn abi fakih yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shedan ne ya zauna a hanyar da dan adam yake shuɗe yake wucewa ya tsaya ya tore ya toshe masa hanyarsa da yake bi ya je ya karbi musulunci sai shi yake cewa dan adam yanzu kai musulunta za ka yi kai musulunci za ka kama wa tazara dinaka wa dina aba'ika wa aba'i abika ka kama musulunci ka bar addininka da addinin iyayenka da waye waye da sauransu da kakanninka dan adam na kwarai sai ya ƙi ya saba masa ya musulunta sannan shaidan ya zo hanyar hijira wanda za su yi hijira zuwa ga madina ya ce yanzu kai hijira mana ana gaya musulmi kenan amma ana magana da lafazin mutum ɗaya kamar yace yanzu ku yi hijira ku bar garin ku makka ku bar garin ku mai mutunci da daraja ku koma wani gari ƙauye ku koma madina sai dan adam ya saba masa yi hijira din shedan sai zo ya sake tsayawa tunda da aka yi hijira lokacin kuma da koma madina an farlanta jihadi sai je musulmi yana cewa yanzu ku shikenan jihadi za ku je ku yi ku kashe kawukanku ku yi hasarar dukiyoyinku bayan kun mutu a aure matanku a raba dukiyarku musulmi mumine na kwarai suka saba masa suka bi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to shine manzo Allah ce faman fa'ala zalika kana haqqan ala Allah azza wa jalla an yudkhilahu aljanna duk wanda ya saba wa shedan ya ketare wannan hanyoyin da shedan zai zo ma ya ce kai kaza ka ketare ka saba masa ya ce kai kaza ka ketare ka saba masa to ai hakki ne akan ubangiji ya shigar da kai gidan aljanna ma yace wa man qutila kana haqqan ala Allah azza wa jalla an yudkhilahu aljanna wanda aka kashe shi a filin yaƙi da jihadi hakkin ubangiji ne shigar da shi aljanna hakkinsa ne a wajen Allah Allah ya sa shi a gidan aljanna mutumin da ya je fada ya nitse a cikin ruwa ta dalilin ɗauka kalmar Allah yana da hakki gurin ubangiji Allah ya shigar da shi aljanna a nan manzo Allah sallallahu yana nuna mana ashe duk mutumin da ya daure ya saba wa shaidan to alkawarinsa gidan aljanna to amma fa saba shi dan ne is not easy baya yiwa da sauki alkawari yayi kai ka san taurin kan shedan in ba yana taurin kai ba malam ya zo ya jayya da ubangiji Allah ya ce kaza shi ma ya ce malam tsohon mutum tsohuwar halitta muguwa babu ba mugun abu da Allah ya halitta a duniya irin shedan malam kuma yana nan yana jin mu kuma dare da rana sai yayi yanzu da azumin nan yana nan yana halakar da wasu wani baya azumin wani an ce da azumin ma yana can gidan karuwai wallahi kuma musulmi yana kalmar shahada kuma an kira sallah ya je sallah da yawa mutane sai ga suna zuwa suna cin abinci da rana sun shiga makarantar shedan kenan al'umma duk bakinta a kame da rana ba ta cin abinci sai kai kaga wannan musiba ta kare kuma to bari ka ji baban namu wa annabi adamu shi dan kan bai kyale shi ba ballanta na kai an ce in gemun dan uwan kai shafa ya kama da wuta kai sai ka nemo ruwa kai ta zuba naka to bari mu ji me ya faru malam na'am wa ya adamu sukun anta Allah ce wa ya adamu sukun anta wa zaujukal janna ya kai adam uskun anta zauna da kai wa zaujuka da matarka aljannata a gidan aljanna ku je ku zauna a gidan aljanna kamar nan yanzu Allah ya takeice ma kisar ya kawo ma yanzu ga farkon rayuwar annabi adam an ce annabi adam shiga aljanna ka zauna da kai da matarka tunda yanzu an kawo ma kisar farkon halitta ne da aka yi da aka yi farkon halitta sai shedan sai Allah ya ce da shaidan ka yi sujada wa annabi adam a wata kisan malamai suka ce shi shaidan yana cikin mala'iku ne aka ce yi sujada wa annabi adam sai ce ba zai yi ba saboda shi yana gadarar da wuta aka halice shi shi kuma wannan adam da yumbu aka halice shi to yaya ma za a ce in zo in yi sujada wa wannan mutumin Allah ya kore shi shi kuma Adam aka ce kai kuma shiga gidan aljanna ka zauna sauran mala'iku kuma suka yi da'a suka yi sujjada wa annabi Adam shine can cikin bakara da Allah ya bada labari wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin ku tuna yayin da muka ce da annabi muka ce da mala'iku su yi sujada wa annabi adam fasajadu duk suka yi sujada illa iblisa banda shedan a banda shedan ashe shi din yana cikin mala'iku shine taurin kai sai zama iblis to amma wasu malaman suka ce a shi iblis daman aljani kan cikin aljanu yake dan Allah ya ce kana min aljinni fa fasaka an amri rabbih yana cikin aljanu sai ya saba wa umarnin ubangijinsa to Allah ya ce wa annabi Adam kai zauna gidan aljanna da kai da matarka Hawwa amma ga doka fa kula min haisu shituma ku ci ku more a gidan aljanna ta duk inda ku ga dama da duk abin da kuke so ta yadda ku ga dama irin abin da kuke so da abin da ya muku sha'awa ya burge ku amma wala taqraba hadhihi shajara ga wata bishiya nan kada ku yadda ku kusance ta malam kaga zarabawa kenan kullum idan Allah madaukin sarki ya baka abu sai ga akwai exceptional a cikin abin kayi kaza amma banda kaza ga mata kayi aure ya halatta kayi alaka da matarka amma an hana saduwa da mace ta dubura ga iyali a ji abin da za a yi amma banda saduwa da mace na jinin al'ada ku ci nama ku ci abinci ku komai amma banda naman kare banda naman alade ka sha kunu ka sha tsumi amma banda ruwan giya haka tsarin ubangiji yake ba zai sake ma abu haka kawai saka kai ba ku yi kaza amma banda kaza ya kai adam shiga gidan aljanna ka ci komai kai komai amma fakar ku kusanci wacce bishiyar ga ta can na gaya muku Allah ba ya yi musu adalci ba ya musu bayani kai adam da kai da matanka hawa'u lokacin a duniya babu wani dan adam in ba su ba wala taqraba hadhihi shajara kada ku kusanci ka duba wala taqraba kaman ka ce wa danka kar kai dai ka kusanci wannan abu ba wai kar ka taba ba in na ganka a kusa da gurin ma sai na buge ka to wala taqraba kar kusantan gurin ba wai fa ku je gindin bishiyar ba a ku matso kusa da ita ma an hana idan kuka zo kuma kuka kusanci bishiyar fatakuna min adh-dhalimin za ku zama cikin azzalimai kuma haka Allah ya gaya musu a can cikin bakara mako wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin a can bakara sai ya ce fa azallahuma ash-shaytanu fa akhrajahuma mimma kana fihi to anan ko me Allah ya ce malam
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وبركجي الله يا بعد ساقو ya ba da umarni shaidan ya fara aikinsa tun daga kan annabi adam dan ka gane shi dan abokin gabanka ne na wuka da wuka wa waswasa lahum ash-shaytan ba sai shaytan ya sa musu waswasi ba menene waswasi wato kamar wani contemplating da shaytan zai sa ma a cikin zuciyarka kai yaya ba zan je in taba ba a saboda me aka ce kar mu taba kai to mu je mu taba sai suka fara irin tuhumar ah to me yasa an ce mu ci komai anan amma ita wacce me yasa me yasa duk mu ci wannan wayi wannan kuma ba za a ci ba waswasa lahum ash-shaytanu shaytan ya musu waswasi ya sa musu shakka a cikin zuciyarsu liyubdi lahum ma wuri anhuma min sawatihima ashe ya musu wannan ne dan ya tone tsiraicin su dan ya bayyana abin da aka lullube musu liyubdiya lahuma ya bayyana musu ya tona asirinsu dan ya yaye mawuri anhuma abin da aka lullube musu jikinsu da shi min sau'ati ma na al'aurarsu saboda suna taba bishiyar nan za su yi tsirara automatically ba sai sun cire riga sun cire wando ba suna zuwa wurin za su fara ganin tsiricin su ya bayyana to shine malamai suke cewa kana keta dokar Allah to tsiricin ka ya bayyana kana saba wa ubangiji to ka to zarta ka wulakanta kuma ko da kai din a idan ka baka ganin cewa tsirara kake amma wallahi Allah yana ganin ka tsirara mala'ikun Allah suna ganin ka tsirara tunda ka mai da sabon Allah shine rayuwarka shine abincinka ashe shedan ya musu wannan ne malam dan ya yaye musu mutuncin da suke ciki waƙala to bari ka ji abin da ya musu waƙala sai shi shaidan din ya ce wa annabi adam da hawa ma na hakuma rabbukuma an hadhihi shajara kai adam da da da da ke hawa'u ba fa wani abu ya sa shi ubangijinku ya hana ku taɓa wannan bishiya ba ba wani abu ne ya hana ya sa ya hana ku wannan ba ko dai kuma na shiru ko mu bar ku yi wa'azin nan kai mana hakuma an hadihi shajara ba wani abu ya sa shi ubangijin kunnan ya hana ku taba wannan bishiya ba illa an takuna malakai ni saboda dankar ku zamanto wato manya-manyan mala'iku ko kuma ku zamanto masu mulki malakai ne mala'iku manya-manya waɗanda yu'allimani alkhair ko ya'lamani alkhaira waɗanda sun san alkhairi kuma sun san sharri ubangijin naku baya so ku zama manya ne saboda wannan bishiyar duk wanda ya ci ta babba yake zama zai zama manya a cikin mala'iku aw takuna min al-khalidin kuma Allah baya so ku tabbata a gidan aljannan nan ne saboda wannan bishiyar duk wanda ya ci ta baya fita daga gidan aljanna kalmar min al-khalidin min al-baqin alladhina la yamutun kar ku zamanto cikin masu wanzuwa da dadewa wanda ba sa mutuwa kamar yadda ya faɗa a cikin suratu taha hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla yace yanzu adam ga ka a gidan aljanna kana cikin ni'ima da kai da matarka kuna jin daɗi kuna morewa kuna shakatawa yanzu kana so ka fita daga gidan aljanna nan wata rana annabi adam ya ce tab ina to yanzu kana so a baka mulkin da baya karewa dawwaman mulki tabbataccen mulki annabi adam ya ce kwarai kuwa sai shaidan ya ce to ku je ku ci waccan bishiyar kuna ci ba za ku fita daga gidan aljanna ba kuma har abada kuna nan ciki malam duba makirci malam ban sani ban kuna tare da ni ɗazu da zuwa Allah ya ce da su ku shiga gidan aljanna ko da Adam da Hawwa su biyu fa jarrabawar ubangiji shedan din sai ya zo yake ce da su ga ku dai kuna cikin ni'ima da jin daɗi shi kansa adam ya san ni'imar aljanna shi yasa baya so ya fita ciki tausayawa annabi adam alaihi salatu wassalam da zaka yi a nan gurin ta yanda kwadayin aljannar fa yasa ya ci bishiyar aljannan ba wai sha'awar yayi wa Allah sabo ba dan kada wani ya zo ya ce to ai ga annabi adam ma Allah ya ja kunnensa ya ce kada yayi kuma sai da ya zo yayi wani zai iya faɗa haka alaysa zalika zalik to amma yaudararsa aka yi shi kansa shedan Allah cewa ya yi a fa waswasa lahuma shaitanu a wata ayar fadallahuma bi ghurur ya ruɗe su ya yaudare su ai wannan bishiyar idan kun ci kun samu mulki ku ne shugabanni ku ne jagorori dan adam kuma dama Allah ya shi da son mulki da girma sannan ga ni'imar aljanna na annabi adam bai taba tsammanin zai fita daga cikinta ba kuma baya fatan haka illa an takuna malakai ne wa takuna min alkhalidin ba wani abu Allah ya hana ku cin wannan ba kullun so yake yi dan karya dan wata ran sai ya fidda ku sannan kuma ba za ku zamanto manya manyan mala'iku masu mulki ba to sai ne sai ya ce musu me kuma وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين
yace na rantse muku da Allah wallahi tallahi was- nasiha nake muku ka ji dan girman Allah malam wa qasamuhuma kalmar alqasam tana nufin rantsuwa aksama wa halafa lahuma inni lakuma laminan nasihin anan malamai suka ce ka Allah sarki mumini ashe mumini ana yaudararsa da rantsuwa kun cafci sawan matukar kai mumini ne kana da imani wani zai zo ya maka rantsuwa ce na rantse maka billahi azim la ilaha illa huwa abu kaza kaza ne kuma wallahi ƙarya yake yi amma kai mai imani tunda an ma rantsuwa an gama da kai cewa za ka to ya riga ya rantse kai a tunaninka ai in dai an rantse zance ya ƙare da haka annabi adam saboda imaninsa da yardansa da Allah da shaidan ya zo ya masa wannan rantsuwa ce wallahi tallahi na rantse maka da Allah ni fa nasiha nake muku kuma ƙauna ce ta sama nake gaya muku wannan ba wai wadan wani abu ba ya ce kuma ni in ji shaidan fa ya ce ni na fi ku sani ni na san abin da ba ku sani ba kawai abin da za ku yi ku bi ni idan kuka bi ni ni zan taimaka muku ku bi ni zan taimaka muku zan agaza muku kuma zan nuna muku hanya haka ya gaya wa annabi adam haka ya gaya wa nana hawa ita kan daman nana hawa mace ce bi kawai za ta yi annabi adam malamai suka ce zanna adam anna ahadan la ya halifu billahi kadhiba shi annabi adam a zatansa babu a duniya mutumin da zai rantse da Allah wai akan ƙarya to ga wani fa'i- ga wata fa'ida duk mutumin da zai zo akan ƙarya ya ce maka na rantse maka da Allah ko ya ce wallahi tallahi ko ya ce billahi azim la ilaha illa huwa to tabbas wannan mutumin abokin shedan ne dan shedan ne dan uwan shedan ne in kaga dama ma kurin ka lika masa ka ce shedani ne kurin saboda duk mutumin kirki ba zai taba yadda cewa za a yi rantsuwa akan ƙarya ba amma wallahi akwai wanda zai tsaya maka yi rantsuwa ba komai bane a wurinsa dan wani zai zo ya ce maka na rantsi billahi azim la ilaha illa huwa abu kaza kaza ne ka yadda kana jiyawa zai ce na gama da shi ba shi gani yake ya gama da kai baya tunanin kwaran kwatsar da bala'in da ya ɗebo wa kanshi to haɗari ne rantsuwa kan ƙarya shi za wani akan gaskiyar ma baya rantsewa kana magana ka ce dan Allah sai ce kware kuwa eh duk yanda zaka bi zai rantse ba ka rantse da Allah ya ce to me na rantsuwa in ka yadda bismillah baka yadda ba ƙara gaba me sai na kurin magana yau da gobe kawai da mun yi magana sai na rantsa maka ita rantsuwar ma ka zo ka saba ta haka kullum kana yin ta ta zama arha a bakin ka ai ba daidai bane ai ba a rantsuwa sai an kai wai matuka makura amma yanzu ita ce cingam ita ce asuwaki mutum ko hamma ma zai zai ana magana zai ce wallahi tallahi na yana abin da ya dabe shi yana hamma yana yana yana yana yana sakinta ba abin da ya shalle shi al insan ya halif kadiban wal iyaz billah to bari mu ji me ya faru malam
فدلاهما بغرور na'am فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين fadallahuma bi gurur ya yaudare su da zaƙin baki da rantsuwa ya gyara ƙarya ta zama gaskiya shi a wajensa ya rude su kawai shikenan ya ce ku ci ba ku je ku ci kawai annabi adam da hawawu kudu suka je suka kama wannan bishiya suka ci wanda Allah ya ce kan ku ci shi Allah fa haka yake lamarin su dama ita ce jarabawar rayuwar ya ba da command ko ku yi shikenan in ka yadda ka karbi wannan command din sakon da aka faɗa shikenan daga baya kuma shaidan ya zo hana ka wannan ya rage naka amma dai Allah ya riga ya ce me ka yi kuma ya baka hankalin ka yi din ko kuma Allah ya ce maka kar ka yi fa kuma ya baka hankalin ka hankalci cewa an ce fa kar ka yi daga baya wani ya zo ya gyara ma ce a ai ba haka bane ai wannan kaza ne in an yi kaza kaza zai faru a ai kaza ne wannan ba ruwan ubangiji shi dai abin da zai tambaye ka daman ba na ce kada ka yi ba kai wanda ya fahimci ubangiji ya huta ni'ima ce alheri ne albarka ne Allah ya ma arziki ka gane shi to gashi dan ya ruda annabi Adam da Hawwa wal iyazu billah falamma zaqa shajarata yayin da suka ciri wannan dan itaciya na gidan aljanna da aka hana su ci suna ɗanɗana shine zaƙa suna sawa a baki su ba ma magana ci ba fa kusantar ta ma kar ma su kusance ta ballan za su je su balla su ci to wannan kan sun kusanta sun je har ma sun taba sun ma gutsura suna balla suna ci badallahuma sau'atuhuma kawai sai suka yi tsirara gaba ɗaya automatically malamai suka ce da wa kana libasuhum nur sutura su haske ne wanda ya ce a dadan akwai riga ne da wando Allah da haske ya lullube jikin nasu wani abu ne mai haske shi aka rufe jikinsu kuma ba sa ganin tsiraicinsu baya ganin nata ba ta ganin nashi kuma wani ba zai gani ba suna tabawa malam ba sai suka zama tsirara ba wani abin da ba su taba gani ba a rayuwarsu da suka ci sai suka yi tsirara وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة سيسكي تنبيكا هنو سنة تفزقو بشير الجنة إتاتا الجنة سنة سوا أقبان سنة للبيوا شين يخسفان عليهما من ورق الجنة سنة تشرنغني سنة توشي الأورا سنة تشرنغني سنة توشي الأورا سنة توشيوا ينا بوديوا سنة توشيوا ينا بوديوا أنت النبي آدم عليه الصلاة والسلام متني دوغو haka aka ce rajulun tawil kamar irin kasan dabino ko ba dabino yana tsawo ba bishiyar dabino yana tsawo to annabi adam aka ce yana da tsawo shi ya fi kowa tsawo a duniya to daga shi ne kuma halittarsa duk ake ta rage tsawon ake ta ragewa hakkiya manta shi ana ta ragewa ba ba ba wanda ya fi annabi adam tsawo to duk kuma wanda za a halitta a baya ba su kai shi ba wanda za a halitta a baya ba su kai shi ba wanda za a halitta a baya ba su kai shi ba shine malamai suke cewa za ga an haifi mutane da yawa da wahala kaga dogon mutum sai dai ko dai mutu tsakatsaki ko gajere dan tsakatsaki ko gajere ko mai dan tsawo kaɗan ba za ka ce dogo tol can ba wanda ya fi kowa tsawo a cikin mutane za ka sai a haɗa mutum ɗari ba lalle bane a samu dogo can da ya fi kowa to Allah ne yake rage tsawon yana ta ragewa iya ta ragewa amma yadda ita kanta duniya din Allah yana ta rage fadinta kullum nan kusuha min atrafiha idan ka daɗe baka je wuri ba kana zuwa sai ga gurin ya motsi ya matsi wurin da ka saba kana zuwa da shekara da shekaru kana zuwa gurin sai ga gaba ɗaya ya ragu aka ce yana da yawan gashi gashi da shi da yawa amma aka ce yana cin wannan bishiya yana wannan kuskure gaba ɗaya tsiraicin sai bayyana ya ruga yana gudu a cikin gidan aljanna yana ta ciran bishiya da shi da na na hawa to anan ne malamai suke cewa duk wanda ya ɗauki sabon Allah ya sa a gaba to ya ɗauki tsiraici ya liƙa wa jikinsa yanzu in akwai wanda za a daga kafa akan wannan lamari annabi adam ko to shi ma ba a daga masa kafa ba to kuma anan za ku gane cewa lalle shi dan abokin gaban mu ne ba karamin abokin gaba ba falamma zaqa shajara badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil janna wa nadahuma rabbuhuma shikenan kuma sai Allah ya fara kiransu alamana kuma antil kuma shajara Allah ce yanzu ku ban hana ku ku ci wannan bishiya ba wa qul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin yanzu ya kai Adamu da ke Hawwa ban gaya muku cewa shaidan makiyi ne gare ku mai bayyanar kiyayya ba wasu malamai suka ce kamar yadda Muhammad bin Qais ya faɗa na dahu rabbuhu ubangiji ne kira annaba Adam a gidan aljanna ce ya Adam ya kai Adam akalta minha yanzu Adam sai da ka ci wannan bishiya wa qad nahaituka alhalin na hana ka kuma yanzu ban gaya maka kai hankali da shedan kai taka tsantsan da shi ba kai annaba Adam yanzu fa ya tafi babu shi na hawa uma babu ita wannan labarin ba tarihi bane ba kissa bane kawai mu je mu more mu tafi da mu ake wallahi yanzu ko mutane ba a ja kunnen ku ba ba ya gaya muku cewa shedan abokin gaban ku ne maki gare ku ba ba ya gaya muku shedan shike ja ku cikin halaka da bala'i ba ba ya gaya muku taka tsantsan da shedan ba ba ya gaya muku shedan shike raba tsakanin masoya ba ba ya gaya muku shedan shike raba tsakanin masu gaskiya ba duk inda aka sa aikin alkhairi sai shi dan ya zo ya sahibanci wannan wurin kuma wallahi bai zai bari ba tambaya ce wannan to bari mu ji me faru na'am kamar yadda wasu ke cewa cikin adawa da samudawa na'am an yi wasu masu wai in sun yi haka suna iya gasa wayanansu a wajen zafin rana da ya labarin wannan wallahi haka ake faɗa irin maganganun nan ne isra'iliyat ba la tusaddiq wa la tukadhib kawai dai abin da zaka rike shine ba wanda ya fi annabi adam tsawo ba wanda ya fi annabi adam tsawo kuma duk tsawon halitta babu halittan da Allah ya mata tsawo take iya iso inda rana yake ai rana wo tab rana rana fa ta fi duniya girma an san da wannan a kiyama ranar tashin kiyama Allah ya faɗa manzo Allah ya faɗa za a yi yudna shams za a yi rana za a yi kasa kasa da ita idan an yi kasa da ita ba za ka dinga ganin sama ba abin da za gani sai ita kawai zafi komai sai ta nike shi ta kone shi gaba daya da za a ce wai wai ga wani halitta na wai da aka lice shi wai wai wai ya kai ga in yana abin ya daga hannunsa zai iya gasa wani abu da rana magana tana buƙatar ta tabbu'i da bin diddigi da tabbatar da gaskiyarta da yanzu ba Allah ya musu tambaya ba ba na ce karku yi ba to me suka ce قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين to ka ji abin da ake son bawan Allah ya duk lokacin da shedan ya ruɗe ka yau da reka ya sa ka ka aikata wani mummunan aiki to ga abin da za ka yi sai ka koma daga baya kuma ka nemi afuwa ba wai mutum ya je ci gaba da tsiya da rashin mutuncin ba kuma qala rabbana zalamna anfusana sai suka ce ya ubangijinmu mun zalunci kawukanmu wa in lam tagfir lana ya Allah ya Allah idan baka gafarta mana ba baka yi mana afuwa ba wa tarhamna ya Allah idan baka ji kanmu ba lanakunanna minal khasirin ya Allah za mu zamanto cikin waɗanda suke khasirin wato ba ba ba masu ba ba ba, ba datattu wasu waɗanda suke sun yi hasara shikenan annabi adam ya nuna yayi kuskure na na hawa'u ita ma ta nuna ta yi kuskure tunda annabi adam ya yi amfani da lamirin su biyu din rabbana zalamna anfusana ya Allah mun zalunci kawukan mu kenan mai zunubi yana zaluntan kansa ne mai ƙarya kansa yake zalunta mashayin giya kansa yake zalunta dan caca kansa yake zalunta mazinaci kansa yake zalunta azzalimi kansa yake zalunta makaryaci kansa yake zalunta ko ma wace irin barna mutum yake kansa yake zalunta kuma annabi adam yace wa illam takfir lana wa tarhamna ya Allah in baka gafarta mana ba kuma ya Allah idan baka ji kan mu balla na kunanna min khasirin ai khalas za mu kasance cikin waɗanda suka yi hasara a rayuwarsa ga baki daya to bari mu ji me zai faru
قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين shikenan Allah kuma ya yi fushi tabaraka wa ta'ala Allah ce hibitu ba'dukum li ba'din adu ku fita daga gidan aljanna shikenan ku sauka yayi hakuri ya yi juriya ya yi dauriya ya ce kar a yi kuma an yi ba wai ba a yafe ba ne an yafe amma dai ku fita daga gidan aljanna kuma da kai da shaidan din duka zurriyar ku gaba ɗaya za ta zama abokanan gaba da juna dan adam baya son shaidan shaidan ma baya son dan adam ko kuma muminai ba sa son shaidan shaidan ma kuma baya son su walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin kuma za ku je ku tabbata a bayan ƙasa ku ta zama a bayan ƙasa ku dan yi wata 'yan rayuwa gajeriya shine mata' ila hin har zuwa wani lokacin da na ga dama kuma shikenan wannan shine sababin kiyayya da gaba tsakanin dan adam da shedan kuma an dawo duniyar shikenan annabi adam shi ma ya dawo duniyar shikenan daga nan ya fara hayayyafa shedan shi ma haka aka yi ta yi ake ta gabar har zuwa yau kuma ba za a daina ba har tashi alkiyama sai Allah ya ce me قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون
ibn kasir ya ce wannan ihbitu ba'dukum li ba'din adu ana nufin ku sauka annabi adam da hawwa'u da iblis da ma macijiya akwai macijiya da aka kawo kissar ta ita ma ta gidan aljanna akwai macijiya ta gidan aljanna aka ce ita ma ta fita sauka gasa aka gangaro da su kalmar ihbitu yana yana nuna aljanna a ina take a sama wuta kuma tana can ƙasa Allah ce fiha ta hayauna a can duniya din za ku je ku yi ta rayuwa a ƙasa wa fiha ta mutuna kuma a cikin ta za ku mutu wannan yake nuna shi ma shaidan din zai mutu shi kan daman dan wuta ne ya riga ya sani tun a gaban Allah Allah ya gaya mashi to shi ne ke neman abokanan tafiya na'am idan mu zo ka insha Allah wa fiha tamutun a cikinta kuma za ku mutu fiha ta hayon za ku rayu a kai a kanta ƙasa kenan za ku rayu kuma a cikinta za ku mutu wa min ha tukhrajun kuma daga cikinta za mu fidda ku sai dace da faɗin Allah min ha khalaqnakum وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى kuma daga ciki ne za mu fitar da ku karo na biyu to sai Allah ya ce mai kuma
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم والكشاف ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون bayan Allah ya mana bayani dangane da rayuwar mu asalinta abin da ya faru kuma sai ya nuna cewa akwai rayuwa akwai mutuwa yau ina Adam din ina Hawwa kai ina ma sauran annabawa da suka samu asalinsu ta dalilin annabi adam ne suna ina ba sa nan sun tafi duk wanda ake baka labari cikin magabata suna ina ba sa nan yanzu ga sai a littafi za mu rinka karanta kisarsu wanda wani abu da aka faɗa ya faru a aikace fa kuma a cikin wannan duniya ɗin da muke ciki yanzu to kuma an tafi mu ma kuma za mu tafi sannan daga baya kuma Allah zai haɗa mu gaba ɗaya duk wannan labarin da aka faɗa za a gan shi a kiyama a aikace Allah zai fidda abin dalla dalla to sai Allah ya dawo kan shi bani Adam dan Adam dan a nuna maka gata da ni'ima da aka maka karka bari kuma rudu ya ruɗe ka ka watsar da wannan addini da Allah ya maka shi a matsayin ni'ima kuma Allah ya taimake ka bai zalunce ka ba ya bani Adam ya ku ‘yan adam ko ya kai ɗan adam kada anzalna alaikum libasan haƙiƙa mun halitta muku sutura kalmar anzalna tana nufin khalaqna lakum mun halitta muku sutura abinda za ku suturce jikinku yuwari sau'atikum da zai suturce muku tsiraicinku kalmar sau'a tana nufin aura aura bahaushe ce al'aura me al'aura tsiraici to mun ba ku sutura a duniya da za ta suturce muku al'aurarku don kada ku yaye kuna yawo tsirara kuma ku daina bautar ubangiji kuna tsirara warisha mun ba ku kuma dukiya wadata abinda za ku sarrafa rayuwar gaba daya wasu ka ce kalmar warisha mun ba ku abinda za ku yi kwalliya da ado rish ana nufin mayu ta jammalu bihi abinda ake yin ado da kwalliya da shi mina siyabi na sutura wani zai ce me yasa aka ce anzalna kuma ana nufin khalaqana suka ce li'annan libasa inna ma yakunu min nabatil ard saboda ai sutura duk inda sutura take ba daga tsiran kasa ake fitar da ita ba to shi kuma ita kuma shi kuma tsiran ai yana samuwa ne saboda abinda Allah ya saukar daga sama duka dai in ka haɗe dai saukarwa Allah ya yi ko ma me to kuma saukarwar abinda Allah ya saukar din ba halitta ba ne halitta yi to ya ku dan adam ya kai dan adam mun baka sutura mun baka abinda zaka suturta kanka ga dukiya ga abinda zaka yi kwalliya da ab- da ado walibasu taqwa zalika khair